عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادواء ومن يمشي na asabar yau muna yammaci na biyu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da shida ko ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin nabiyyur rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar malamin profesa muhammad sani umar musa rijiyar lemu kano hafizahullah ta'ala wannan shi ne darasinmu na shida a cikin jerin karatu wani littafi littafin nabiyar rahma littafi da ke karantar da mu tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake ya gudanar da rayuwarsa tun daga haihuwansa gwagwarmayansa na yada da'awa yaƙoƙinsa irin kai komo da ya a bayan ƙasa da irin mu'amalar da ya da mutane har zuwa lokacin ƙarshen rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya mishi ƙarin tsira da aminci da yarda da ƙarin albarka masu yawa waɗanda ba su da iyaka a duniya da lahira. Darasinmu da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya shafi raino da aka kai shi Banu Sa'ad. Wannan ƙabila ta Banu Sa'ad wajen wannan mata mutumiyar kirki mai suna halimatu sa'adiyya wannan rainu da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan kabila an ga abubuwa na ban mamaki na albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma abin da ya faru da shi na tsaga kirjinsa abin da ya faru da ake ce shi hadisatu shaqqis sadr abin da ya faru na tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mun karanta wannan bangare a wancan satin mun fara karanta wannan babi sai lokaci ya wuce yau zamu fara daga farkon sa insha Allah ta'ala saboda wasu in fa'idoji da nake son ambata mana مالك رعيه للغنم والحالفة شق الصدر ciwon tumaki da manzon Allah ya yi da kuma abin da ya faru da shi na labarin tsaga ƙirjinsa da mala'iku suka yi. A, ra'ayihu lil ghanam ciwon da ya ma dabbobi, ciwon dabbobin da ya kala biyu ne, ya yi kiwon dabbobi a can banu sa'ad yana ƙaramin yaro ya zarka su kiwo don ya koya bayan ya dawo garin maka kuma nan ma ya yi kaga har ribi nawa kenan ribi biyu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam al-ghanam fi badiyat bani sa'd manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kiwon tumaki a wannan ƙauye na Banu Sa'ad aka ce badiya shine ƙauye wa fi ahli makkata sannan ko manzon Allah yayi kiwon tumaki a garin makka bi qarariqa yataqadaha minhum muqabil amali da wasu ƴan sulalla wanda ake baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin lada na wannan aikin da yake yi da kiwon ainihin wato tumaki an gani qararib malamai suka ce shine ba'du ad-danani wani bangare na dinari ko dirhami ma'ana dai wasu 'yan kuɗaɗe ne wanda ake badawa idan mutum ya je yayi kiwo ya dawo da dabbobi gida sai a bashi lada na wannan aikin da yayi mun gane wannan rawal imam al-bukhari fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah imam al-bukhari ya rawaita hadisi a cikin littafinsa as-sahih daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanama babu wani annabi da Allah ya taba aiko shi zuwa ga mutane face ya taba yin ciwon tumaki tsakanin tumaki da shanu waɗanda suka fi halin kiwo. Na'am? Tumaki? Me yasa? Ban ji ba. Sun fi rashin ji ko? Ta bakin yara sun fi gagara. Yawwa, in dai awaki ne aka baka da su malam da tumaki, to sai ka yi da gasken gaske. Eh yadda za su suna da gaggawa na zuwa su je su ci abu ko su ainihin wato yi wani abin wanda ba shi ne ba. An fahimta, Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu. Don haka manzon Allah ya ce babu wani annabi face ya taɓa yin kiwon tumaki. Ƙalu sai mutane suka ce wa anta ya Rasulallah hadda kai ya manzon Allah. Ƙala na'am ya ce eh كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ناقصن شيء ina yin kiwon waɗannan tumaki ɗin ga mutanen garin Makka ana bani ‘yan sulalla, ana bani wani ɗan kuɗi in sami na kashewa daga cikin abin da yake sana'a ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. So, wannan hadisin a farko akwai mai da martani musamman game da waɗanda ke cewa manzon Allah ba mutum ba ne. An gane wannan? Eh, masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ba ne. To kaji shi da kansa yace yayi kiwon mene? Na'am? Yayi kiwon tumaki. Kuma yace me ake bashi? Qarariqa. ‘Yan sulalla, lada na wannan kiwon da yake ake bashi. wanda yake kun taɓa jin labarin mala'ikan da yake kiwo ina fata mun gano na jama'a so akwai abubuwa da yawa na rayuwa da ya kamata mu dinga misaltawa musamman na abin da ya zo a cikin mene a cikin nafsi na alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani jahilin saboda kawai ya ce an ce mishi manzon Allah ai ya taɓa yin kiwo ma ya taɓa musu kiwo ana biyan shi kuɗi sai ya ce kaga wannan kaskantar da manzon Allah yanzu dan Allah waye zai fahimci wannan a matsayin kaskantarwa tunda wannan abin ya faru tun kafin lokacin Allah ya bashi annabta Allah da ya riga ya zabe shi amma ba a san cewa ga irin yanayin tsarin da annabta za ta zo ba da irin martabar da Allah ta'ala zai bashi mun fahimta Allah ta'ala ya shirya da mu dan haka kun ji manzon Allah yayi ciwon tumaki ga mutanen garin Makka العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أتكلم لتافن فتح الباري ينا شوى قال العلماء ما لم يسكت شيء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلف يكلفونه min alqiyami bi amri ummatihi yace dalilin da yasa Allah ya sanya wa annabawa wannan tsari na yin ciwon tumaki saboda su samu training su samu horaswa ta musamman wajen kiwon da suke yi akan irin nauyin da Allah zai ɗaura musu na kawo saƙonsa zuwa gaba zuwa ga al'umma da Allah ta'ala ya turo su zuwa gare su an gane wannan wali anna fi mukhalaqatiha ma yahsul lahum lahum al-hulma wash-shafaqa ishe la Allah zaka tanda cewa daga cikin hikima za a sami su annabawan nan za su dinga samun abin da ya shafi juriya da kuma tausayi wajen kulawa da al'ummarsu mun gane wannan kuma wannan jama'a gaskiya ne mutumin da ya kiwon dabbobi zaka tada yana da mene tausayi yanzu dabban da ta haihu ana cin kiwo ga ɗin da ta haifa bayan an gama lashe shi ya ɗan fara tashi kaga ai ba dama a ce a bashi duk inda za a je ba za a fasa yin kiwo saboda shi ba haka ne ba za a ce kuma a bashi a nan in yayi kwari ya tadda mu a gida ba dan bai san ko ina ba me zai yi sai ya dauke shi ya rataya shi a wuya yana yawo da shi saboda bai da karfin da zai yi tafiya kaga wannan menene tausayi ne sannan dan mutum ya sami kuma juriya su maka abin haushi ka kada su nan su yi nan ka kada su nan su yi nan ba tare da kuma ka kama wata ka ce bari ka yanka ta ba saboda ta cika fitina ko misali ko kace bari ka karya wannan kafa tunda ta cika yawo ita ce jan jan arayi ayari ta nan ta can ma'ana zaka sami juriya da haƙuri da kuma ainihin tausayi wajen abin da ya shafi wannan kiwon da kake yi jama'a mun gane wannan ibn hajar ya ci gaba da cewa لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سب من سبع وغيره كالسارق وعلم وعلم اختلاف طباعها طباعها طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا الاختلاف وعرفوا اختلاف طباعيها وتفاوت عقولها yace saboda a wannan kiwon da za a yi yadda suke da haƙuri wajen kiwon waɗannan dabbobi ɗin su yi nan a taro su nan su yi can a taro su can a tura su wajen shan ruwa wannan ya ɓaure can a kawo shi nan mun gane wannan to da wannan haƙurin da suka yi yadda suke tarwatsewa ya taro su ta ya taro su ta can an gane wannan da ɗibansu daga wannan mazaunin zuwa wannan mazaunin daga wannan burtalin zuwa wancan burtalin inda za a ci gaba da kulawa da su misali in sun yi kashi da yawa akwai bukata a tsaftace wurin ko sai an kora su an gyara musu sabon burtali inda za su zauna kafin a kwashe wancan abin nan dattin ainihin wato wannan kashin nasu da sauransu ko to duk waɗannan aikace-aikacen da mutum yake yayin da yake yin ciwo da kuma kare dabbobin daga me daga dukkanin wata dabba mai farauta irin kerkeci irin damisa irin mesa dukkanin wata dabba da za ta iya cinye waɗannan dabbobin to ai kaga za ka yi ƙoƙari wajen ƙoƙarin hana su faɗawa cikin halaka kai ne ko ba su kariya to duk waɗannan aikace aikacen da annabi zai yi wajen kiwo to shi zai sa ya gane suna da rauni na hankali da tunani ko da sanin ya kamata su dabbobin to sai ya gane mutanen ma da Allah zai aika shi zuwa gare su su ma suna fama da matsala irin ta raunin tunani da rauni na nazari da rashin haƙuri da gaggawa wajen a ga abu yanzu yanzu so saboda haka za su saba da yin haƙuri da juriya tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya aiko su a matsayin annabawa da ainihin wato manzanni jama'a ina fata an gane wannan sai ya ci gaba da cewa a yace fajabaru kasraha don haka idan dabba ta karye shi wanda ya je da ita kiwo shi zai me shi zai daura ta ya sami igiya ya daura mata a kafa ya sami abin da yake kamar magani ya sa wanda zai sake saurin mai ya saurin warkewa to haka ne mutumin da ya samu rauni a aqidarsa kiran wani Allah ya riga ya saba da bautan gumaka da bautan kaza da kaza da abubuwa iri-iri waɗanda suke ba su da kyau to samun a hana mutum rana guda abu ne mai wahalan gaske sai an yi ta bin shi kamar mutumin da ya samu karaya ne sai an yi ta bin shi ana rarrashe shi ana kaza ana kaza yanzu mutumin da aka je ka sami shi yana bautan dodo yana shan giya yana zina yana kaza yau sai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya zai da shi an yi masu yake muku kai shi fa ya ji wani iri ya sai dan je ungon manguni je dan sha burkutu yanzu shi ai mu a musulunci ba shan burkutu to wallahi ni dai in ban sha ba zan iya samun matsala zan iya mutuwa shikenan sai a bashi a ce je ka sha burkutun ka musuluncin dai na nan ana nan ana nan zai zo musuluncin zai zo ya koya mishi ɗabi'a na rashin shan wannan giya har zai a waye gari a hankali zai daina kaga wannan kaman wani wanda yake karyayye da aka yi mai aka ɗora shi aka ɗora karayarsa jama'a mun gane wannan haka ibn hajar ya faɗa ya ce wa rafaqu bi da'ifiha huwa rafaqu bi da'ifiha wa ahsanu ta'ahud laha kuma suke tausayin dukkanin mai raunin cikinta kuma suke kyautatawa gare ta da kuma naciya wajen kokarin kulawa da su فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من من التدريج على ذلك برعي الغنم ishi abin da yasa zai zama wannan hakurin da suke da shi da juriya wajen kiwon waɗannan dabbobin shi zai sa a wayi gari su iya tsayuwa a karan fari yayin da aka ce su isar da wannan sako na annabta da kuma abin da zai same su na bi sannu a hankali wajen isar da wannan sako na annabta wanda ainihin wato za su yi sanadiyan wannan kiwon da dabbobi an gane sai ya ce wa khussatul ghanamu bidhalika likawniha ad'af min ghayriha kuma wannan ya keɓanci kiwon tumaki ba shanu da raƙuma ba saboda sun faraunin hankali ka duba da tunkiya da take ita bata ma san abu mai hadari yana zuwa gare ta ba sai ma ta je ta auka ma abin bata sani ba sabarin irin su shanu da mene sanya tana da wayo tana da tana da ta san babban dabba da zai zo ya kawo mata hari da zai zai farauce ta sani amma sai ka je ka tadda wani katon kare ya zo sai ka tadda tunkiya tana wai za ta tunkuye shi ya ta iya da shi kun gane karatun sai ga akuya tana bin kare da gudu za ta tunkure shi wanda kuma da ya same ta ya gatsa mata makogaro shi ya gama da ita ita kaho za ta iya sawa shi kuma yana da farata da hannaye da kuma mene haƙora da fiƙoƙi kaga ya fi ƙarfinta amma kana gani da suke yayi to duk wannan yana nuna maka irin haƙurin da annabawa da manzanni za su yi da mutane cikin mutane akwai garangatsumi kun san garin gatsumi ya ko mutumin da bai tauna magana kafin ya faɗa irin mutumin nan dan dan moda moda haka ko moro moro ko ko garma garma manzon Allah ya tafa mai irin wannan mutanen wani yazo wajen manzon Allah ce kai Muhammadu yace na'am kai ne Muhammadu yace eh Allah ne ya aiko ka shekaran tsaye da Allah Allah ne ya aiko ka ya ce Allahu arsalani na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni ce to naji ka rantse da Allah me aka ce a yi ya ce ya umarce mu da yin sallah da kaza ya ce ka rantse da Allah haka Allah ya ce ka wannan yawan kai ne ai sai ka saurari fushi ai ba ka bi na bashi rantsuwa dan me zan rantse ka ga dama kai imani in maka dama maka tafi abinka wuta ta babbaka ka kaga mu in wune marasa haƙuri da alamu iya yin wannan wani ba kawai ya taɓa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah wannan dukiyar fa ba a bani ba ta mahaifinka ba ne ba na mahaifiyarka ba ne dukiyar allah ce da ka ba a bani ya shaƙe manzon allah ba sai da shashin rigar manzon allah ta bayyana a wuyan shi saboda zafin shaƙa manzala ta sake ni ta sake shi shi ku ɗebo ku bashi aka ɗebo aka bashi ce shi kenan eh ya juya zai tafi ce to zo shaƙan da kamun kuma fa ni ma sai ka zo in rama ya ce aha ai mu an gaya mana cewa in maka baka rama an ce baka rama kanka in dai kai aka ma abu baka rama saboda haka ni kawai na san ma ba za ka rawa ba manzo Allah ya dariya mutumin ne yana zuwa cikin ƙauyen su ya kwantsa ma ihu ya ce wai yihuhu jama'a ga kyauta aka taru ce billahi lazi ku je garin Madina ku je kawai ku imani ku an so ina ku san a wajen manzon Allah to yanzu da Allah manzon Allah dukin da zai ba su amma mutanen suka dandazo suka zo kuma suka musulunta sanadiyyan wannan haƙuri da juriya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun san mun san kissan Zulkhuwaisira ko wannan mutumin tambadadde wanda manzon Allah ya zo ya raban ganima ya ce manzon Allah i'dil fa innaka lan lam ta'dil kai kai adalci dan baka yi adalci ba haka ya ga manzon Allah manzon ya ce kai to wane ne kake tsammani a cikin mutane zai iya yin adalci in dai ni ban yi ba yace na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokinsa na fi ku kaza kaza Umar yace ban ni in fille wuyan ma tsiyaci zala shi a kyale shi amma wannan mutumin da kuke gani a tsatsan shi za a samu wasu mutane za su zo su dinga yakan mutane suna kaza suna kaza suna kaza kaga hakuri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abi Sarh ya yi ridda ya dawo musulunci ya ƙara yin ridda da aka shiga fatahu makka manzo Allah ce duk inda aka gan shi a kashe shi da ya faru ya ji labari ya gudu to dan uwan sayyidina Uthman sayyidina Uthman ya ce haba Abdullahi ina kai ina yin wannan abun ba mutum ne hankali irin ka bane kamata ya wannan abu hankali shi a tashi in ce to ai manzo Allah ce zai kashe ni ce a ni zan lamince maka zan kai ka gaban manzon Allah in dai za ka yi imani na gaskiya ba za ka ƙara yarda ba yace na yarda ba zan ƙara yarda ba zana yana zo da bai aure ba kawai sai ga Usman da Abdullahi ya ya riga ya bada sammaci shi duk inda aka shi kawai aka shi shi zana ya gaishe kawai sai kawai da kai ya Rasulullah ga inda Abdullahi ya zo ya musulunta manzo Allah ya kawai da kai manzo ya ce to shikenan ya karɓi musuluncin sa ya je ya tafi manzo Allah ya ce me yasa yace masahabbai me yasa lokacin da kuka ga na kau da kai ba ku sare min wuya ba ka ce to manzo Allah ai da ka dan kyara mana da ido yace manzon Allah baya ha'inci ha'inci ne ka dan kyara mutum ido ka ce amma wannan abu amma wannan illa ko wani abu yace manzon idan manzon Allah baya ha'inci baya yaudara amma tunda baka yi ba shike ya riga ya sha sallallahu alaihi wasallama duk wannan yana nuna ka mene hakuri da juriya irin na annabi Muhammad ku duba rayuwarsa da matansa yadda aka dinga kata burza sun taba tsare shi a gida kusan yini guda ana tattaunawa game da kuɗin cefa ne Allah ya samu dace to kun ga hakuri kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tana daga cikin hikima shi yasa Ibn Hajar yake mana wannan bayani na son karanta mana saboda akwai darussa a ciki dan shi hadisi da nafsin jama'a ba kai a karanta shi bane a wuce a nuna maka menene la'alla kai ma din zaka iya koyon wasu abubuwan da za su gyara maka rayuwa shi ne amfanin karatun sira dama sai ibn hajar ya ci gaba da cewa ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة إيش سبو دا وهلا نئرين تيو دا تماكي سيو إيش تسألت إيش زي وهلا كذو كيوان راقمي da ainihin shanu su baka wahala su kana iya sa musu igiyoyi ko a ta ina kai controlling din su ba tare da wata matsala ba amma su awaki ina ka ina ka je ka huda hancin akuya ka ce ka sa mata wani abu ko ka huda bakinta yadda ake maraƙumi ka ce bari ka sa mata akala babu dama dole dai yadda suke a hakan nan a tarwatsan nan su yi nan su fashe a taro su nan haka za a ci gaba da wannan ciwon kuma idan ka lura da kyau ka je ka tada ko da ƙabilun fulani yana da wahala ka ga babban mutum yana kiwon awaki sai dai yara me yasa su za su fi iya haƙuri da juriya na shanya kwaramniyan waɗannan dabbobin babba zai suke da wuri ya riga ya saba da shanu wanda in yi musu yare ma ya ce musu kaza kaza are on sai ga sun canza su yi wani wuri amma su wannan ba wannan yara ba sai ka kora su kauna musu hanya an gane wannan dan saniya a irin baiwar da Allah yi mata za ta iya kai kanta ciwo ta je ta gama ci ta gama zagaye garin nan kaf yamma na ta kamo hanyar gida ta dawo gida saniya Allah ya bata wannan hankalin wani zai tattara su in an zo tafiya ciwo ta san karfe nawa ne sai ta fito daga gida ta bi sauran ayarin a tafi ana dawowa kiwo tana zuwa daidai sun ta gidansu za ka ta kama hanya kawai ta ta bi hanyar gida ta ma sauran bai bai sai gobe amma ba dai akuya ba dai tunkiya ba suna da wannan wahalan wajen kiwo sai sun yi sabo na gaske tukuna sannan suke iya bin suke iya biyayya mun gane wannan to wannan zai kamanta maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamanta mana yace misali na ni da ku da Allah ya aiko ni in san ku da wannan sako kamar mutum ne wanda ya hura wuta yana jin dumi sai kwari da fari su dinga su dinga yin dango suna kokarin fadawa wannan wutan ni kuma ina kokarin kakkare ku ina kare ku ina tsare ku kada ku fada wannan wutan ta kona ku za ka iya ko shinge ne za ka ce ana shinge a gari ga wuta ka sa suna faffaɗowa za ka iya tsare suka su faɗa wuta an gane wannan amma annabawa da manzanni ko sun yi wannan aiki ina fata mun gane wannan Allah ka shirya da mu to sai ibnu hajar ya ci gaba da cewa وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء ابن حجر يشيغ بلد شيوا كما جماعة كل يره غني a cikin ambatan nan da manzon Allah ya yi na cewa babu wani annabi daga cikin annabawa face ya yi ciwon awaki ciwon tumaki duk da manzon Allah shi ne mafi girman halittun Allah kakaf baki ɗaya to ku duba yadda manzon Allah ke da girman tawalu da kankan da kai bai ɗaukar kansa a matsayin wani abu an gane wannan da kuma duk da wannan baiwa da Allah ta'ala yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ita na baiwa ko da kuma sauran annabawa da manzanni salatin Allah da amince tabbata a gare su baki da kaga wannan ya nuna maka cewa ashe al'amarin ba karamin al'amari bane jama'a kuma ina fata mun gane wannan so wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane cewa wannan yana daga cikin abin da ya kamata ainihin wato mu kiyaye akwai wasu hadisan daban wannan suke mu wannan shawahid an gane wannan ai eh annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa jabir bin abdullah yace bi sha'alaykum bil aswad minhu fa innahu atyab sai suka ce ya rasulullah akunta tara al ghanam yuda ma ka taba yin cikin awaki da tumaki sai manzo Allah ya ce wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha yo ai babu wani annabi da Allah ya taba aikowa face ya taba yin ciwon me ciwon awaki da tumaci ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dashi a wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san wannan saboda haka kun ji wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin dan darussa da ibn hajar kaga shi ma ibn hajar bai ce qultu ba bai ce qadil ulama'u malamai sun ce to haka ne a musulunci kai matsayin ka na malami baka da cewa ni na ce sai abin da malamai suka faɗi duk irin wannan tarkatarkar da ake da wasu malamai za su suna ta faɗin maganganu kamar sun faɗo a gado to za ka tadda irin wannan ba sa bin maganganun malaman farko ne sun ɗauka wai su masu zaman authority suna damar su faɗi wata magana addini kuma a da ita Allah ya tsare mana imaninmu na'am wa min abrazil hikami wal ibari fi hada malaci yana daga cikin mafi bayyanar hikimomi da kuma izina a cikin wannan awwalan na farko an yahsula lahu sallallahu alaihi wa sallama at-tamarruna bi ri'ayatiha ala ma yukallafu به من القيام بأمر أمته وأن من جيش نكرت من أن حديث من ابن حجر قم saboda ya zama yana da gogewa akan ciwon da zai yi na abin da za a ɗaura mishi alama yukallaf abin da za a ɗaura mishi na nauyi na al'amarin al'ummarsa na biyu an yi haso lahu sallallahu alaihi wasallam khalaqatiha al-hilm wa shafaqa ya zama ya sami juriya da tausayi لأن الصبر على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح saboda haƙurin da zai samu na ainihin wato ciwon da tattara su wuri guda da irin yadda suke tarwatsewa daga wuri zuwa wuri daga wurin kiwo zuwa wurin kiwo daga burtali zuwa burtali da kuma kare ta wa daf'i aduwiha min subain wa sariqin wa ghairihima da yadda zai dinga masu kariya daga barayi daga dabbobi masu farauta da sauransu ومعرفته باختلاف طباعها لكم سن أبي أنس وشدة تفرقها مع ضعفها لسنن أينهم واتو تروسي وانسو ضد رولي نسكي الشيء واحتياجها إلى معاهدة لكما بقاتوا نسكي الشيء تاكر تاكرا ودناشي ألف من ذلك الصبر على قيادة الأمة لو أنني زي هقولي وجن أبن دي شافي tafiyar da al'umma baki daya abu na uku anna Allah la yu'jizuhu an yuhayyi li rasulih sallallahu alaihi wa sallama kull wasa'il al-aish ar-raghid shi lallai baya gagaran Allah ya zama ya shirya wa annabinsa ya kimsawa ya kimtsawa annabinsa dukkanin wata hanya ta rayuwa wacce zai dinga samun wasu 'yan kuɗaɗe na shiga kuma wanda yake arziki ne mai yarwa wa yughnihi bidhalika 'ani at-ta'abi wal kadah Allah ta'ala ya wadatar da shi gabar dukkanin ayyukan wahala da jibi walakin arada an yu'allima al-ummata sai dai wannan kiwo da manzon Allah yayi Allah ya hukunta haka ne yana so ya karantar da al'umma cewa anna khayra maktasabahu al-mar'u min 'amalihi wa juhdihi shakhsiyyi mafi alherin dukiyar da mutum zai samu jama'a ita ce wacce mutum ya je aiki da ƙarfin hannunsa na sana'ar da yake ya je ya samu kasuwanci ne a'a dukanci ne a'a kanikanci ne a'a wanci da guga ne a'a noma ne a gona a'a ainihin wato surfe ne duk wani aikin da mutum zai da hannunsa niƙa ne duk wani abin da mutum zai yi don ya samu ya yi wa mutane a bashi lada don ya sami abin da zai ci ya sha to wannan yana daga ci mafi alkhairin abin da mutum zai samu a rayuwarsa ina fata an gane wannan jama'a ya ci gaba da cewa wa anna qimatal insan wa anna wa anna qimatal insan fi ma yuqaddimuhu li majma'atihi min khidmatin qadra taqatihi wa istita'atihi kuma mu sani cewa kimar mutum anna qimatal insan lalle kimar da mutum ke da ita fi ma yuqaddimuhu li majma'atihi yana cikin abin da mutum yake iya gabatarwa al'ummarsa an gane wannan min khidimatin na wata hidima qadara taqatihi wa istita'atihi gwargwadon iyawansa gwargwadon ikonsa ba ku gane ba yanzu misali a cikin muna akwai masana'o'i daban-daban an gane yanzu da aka waye gari aminu baya harka ta mene ya ke cewa ne da hausa kafinta ko kafintanci to akwai wanda ya saba yana mai aiki wata rana in ya tashi wani abin ya faru sai ya rasa wanda zai bishi wannan aiki kaga ya shiga cikin mene damuwa yanzu alhaji ya buɗe kemis ana unguwa ana zuwa ana siyan magani ana siyan kaza ran da kulle aka daina sayarwa gaba ɗaya saboda an saba sai an je can bakin gate ko sai an je can bakin hanya unguwar makama sai wanda ya zama yana wani sai ya samu kunci duk da kuɗi kake samu amma Allah yana baka lada akan wannan hidiman da kake da akwai ran da wani ma zai zo ba kuɗin zaka bashi magani kyauta mun gane wannan to ka gane duk wani mai wata hidima mai wata sana'a to wata gudunmawa ce yake ba yake bai wa al'umma akwai irin cutukan da in aka je asibiti ba za a iya gano su ba amma kai a matsayinka na mai harkan islamic medicine saboda yanayin tsarin gidancin daban-daban ne hagu ne da mene da dama to sai ka iya ganowa kuma ka bada magani kuma a warke har wance ya dinga mamaki a ashe ana iya warke ba kaza suka ce kwarai ko ai wannan abu ne ma mai sauki an gane to kimar da dan adam ke da shi a cikin mutane jama'a akwai wannan yanzu ga jibrin ne yana daukan motar shi ya zo a loda kaya a tafi kasuwa wani zai ɗauka cewa ai kaman haƙƙinsa ne dole a zo a ɗauke shi ran da ya zo bai samu mota ba sai shiga cikin damuwa tun da ɗaukan kayan daga nan sai ya hau mashin ya je bakin hanya ƙila babu a nan sai ya je unguwar bawa nawa zai kashe daga nan zuwa unguwar bawa kafin ya samu mota da zai je kasuwa misali amma sai aka kawo maka motan har kofan gidanka inda za a loda ma kayanka ashe an taimake ka to wannan aikin da kake yi fa in ka sa ranka cewa kana yi ne don neman yardan Allah duk da sana'a kake kana samun ci da sha sai Allah ya baka lada a cikin ta kuma sai ka samu wata daraja da kima a cikin mutane ko labari aka zo ka ci kai wani akwai kokarin neman na kansa in ya je neman aure sai a ce a bashi saboda me yana kokarin neman na kansa mutum ne mai kokari amma idan ka san ka zauna gari banza ne baka komai sai ka zo da a wancan inuwar in ta kare da rana ta karkata ka kara komawa can ga lafiya ga ko ga zunzurucin lafiya ga ragen son jiki da lalaci kai mutuwa zuciya ba kyau Allah ka tsare mu jama'a kun ji wannan ko to dan wannan yanzu na maka cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama tun a karan fari ya dinga bayo al'umma gudunmawa tun kafin ya zama wani ya zama annabi ya zama manzo الرابعة نهدو أنه صلى الله عليه وسلم يعاشر فيه الضعفاء من الغلمان الشيء النبي صلى الله عليه وسلم yana yin wannan kiwon ne don ya dinga zama tare da masu rauni waɗanda su ba 'ya'yan kowa ba a cikin talakawa 'ya'yan talakawa yara sai shiga cikin su kawai a ta harkan ciwo ana harkan wasanni da sauransu saboda me allazina laysa fihi musti'la'u ahli jahiliya wanda a cikin su ba wani mai dagawa da jiji da kai irin na mutanen jahiliya waɗanda suke maguzawa na farko alladhina kanu yasta'aluna bi sharafihim waɗanda ba sa sun waɗanda sun kasance suna yin dagawa suna yin takama da irin darajar da suke da shi yanzu misali in ka ji ka samu dan wani mai kuɗi a garin nan sai kaga yana kyaman dan talaka ya abota da shi da akwai wannan ko babu akwai yana ganin ga dan gidan wani ai su ba kowa bane a unguwa so shi ya fi karfin ya wannan wanda mu iyayen mu Allah ta'ala ya ji kansu ba su taba nuna wa dan wani bambanci ba dan kowa daidai yake da dan su saboda kuma mu tashi ma mun san irin wannan cewa ba za ka yi duk abokan mu iyayen talakawa ne to haka ake so kuma ka saba zama da shi fatalaka ko baka bashi komai ba in ka zauna tare da shi ka ji kukan shi yau da gobe ana cakwaɗe ina juna to za ka samu ƙauna tsakanin kai da shi amma ko da Allah ya masa wadata sai zama kana kana yawan ware kanka daban kana nuna irin kai maɗaukaki ne shi kuma ƙasƙantacce ne kana nuna ai mai kaza ne kai kana ɗan ƙyamarsa haka to ran da wani bala'i ya biyo kanka sai sai kalle kai kyale kai ce to ma ga yadda zai yi kuma haka bane Allah ka shirya da mu Allah ta ana ganewa na kuna ta haka ne eh to khamisan sai na biyar in kun gaji su ku faɗa man tsaya anna fihi kasban maddiyan min amal al-yad a cikin wannan kissa ko wannan hadisi akwai abin da ya shafi mene kasban maddiyan min amal al-yad akwai nema ta hanyar yin sana'ar hannu wa afdalul kasbi ma kana min amalil yadi mafificin sana'a kuwa hanyar nema ita ce wacce mutum ya je da hannunsa jama'a in ji manzon Allah shi mafi alkhairin abin da mutum yake nema shine abin da mutum zai da hannunsa yace annabi Dawuda alaihi salam ya kasance makeri ne ya kasance yana ci ne daga abin da ya kira ya kera fatanya ya kera takobi ya kera keken doki ya kera kaza a biya shi kuɗin sa ya kera sulken yaƙi a biya shi kuɗin sa ina fata mun gane wannan ya ciyar da iyalansa kaga sana'a ce da kanshi Allah ya ce wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun mu muka koyawa muka sanar da Annabi Dawuda ashe sana'a ko da kaga kana yin ta Allah ne yake jinsa maka ita wallahi mana yanzu sana'ar da Mus'ab yake yi Alhaji ba za ka iya ba yadda zai doci karfe ya manna marubuta ya narka karfe ya jujjuya shi ta nan ya mola shi ta nan ya gyara shiftin shi kai ba za ka iya ba yadda kai za ka yi haƙuri da kasuwa shi kuma ba zai iya ba sai ka kai har sai shi za a samu wanzu wannan ka zo ka ta jira rana guda ma sai an zo kibin ma da za a zo ɗari biyu za ka ci wani ma dubu uku shi kenan sai bayan sati ɗaya kuma musamman a lokacin damina sai ka kai shi Allah akwai matsala kawai aikin hannun nan dai mu dai ka mu a can kawai to kowane ɗan adam akwai irin abin da Allah yake zaɓa masa a matsayin mene sana'a sai dai idan kana da wayo da tunani sana'a ba a rike ƙwaya ɗaya kilo sai ka dinga kana sarkawa ran da jarrabawa ta same ka misali kai fanilbita ne ko misali kai mai zuwa manomi ne kana zuwa kana noma ko kana aikin kwadago ran da wata karaya ya same ka a kafarka ya zama ba za ka iya zuwa gona yanzu kai wannan aikin mutu sai ka mutu an gane karatun a'a sai ka canza wata sana'ar saboda kuma sana'o'i suna da season kada ka ce yanzu ni kafinta ne kawai mu dama ana inda mana ta yi komai tsaya ke cak sai an je kaka aka yi kakan uba a zo a yi kakan uwa ko su masana sun san abin da nake nufi da an yi wannan shi za a tarafa abincin za a ci na shekara to irin wannan sai ka dan canza ka samu wani abin da zaka dinga kuma na sana'a bayan wannan in damina ta zo ka canza ka koma kaza kaza in kakar ta yi a koma harkan kafintanci sai ya zama kana da wannan tsarin a rayuwarka saboda kada ya zama akwai wani lokacin da arzikin Allah baya shigowa hannunka sai ka zama kanka a cikin kunci da kuma damuwa kuma ka zama mutane nauyi mun gane wannan jama'a ba daidai bane irin yadda muke jama musamman al'umma Hausawa muna da wannan abu wai mutum saboda ya saba kasuwanci kawai yake yi shi ba zai taɓa yin noma ba ai mu tsakanin mu da noma sai kashi tsakanin mu da gona sai kashi kaji wani haka yake cewa sai kaka ta yi ko zai da Allah ko za a dan ba mu zakka a ka ce ba sai kashi ka je kai kashin kawai ko kuwa mu da muke wahala kuma mun gama ba wanda muke muka ga dama da har injili ake mana za mu je gona ce a gona gona a mayun gona kaza kaza kaza yanzu zamu yanzu kuma abin sha'awa ko kuwa eh ana ganin ai masu wannan fa su ne fa yanzu da gari dan ba za ka taba zuwa gida a ce maka yau ba abincin yau ba na gobe ba na jiwa na gata sai ka an sai ka tara abincin ka so kawai ka yi kema da gas kana mutane kallon daidai abinka koko Allah ne ya baka kuma rayuwar nan jama'a da Allah ya tsara ta wallahi in baka ɗauki kyakkyawan tsari ba za ka sha ba za ka sha wahala in ka kauce wa tsarin da Allah ya riga ya tsara rayuwa a kai duk imaninka duk taƙawarka wala shi ka ci wuya ba ku gane ba ko an fahimta yawwa Allah ne ya tsara dole a sana'a dole a nema dole a ci dole a sha to kai ma ɗin nan dole ka nemi hanyoyin da za ka bi wajen neman waɗannan abubuwan da za su taimaka rayuwarka jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu Mali ya ci gaba da cewa salisan sai na shida arada an yu'allima ashabal mabadi wad da'awat an ya'tamidu ala anfusihim awwalan yace anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan ciwon tumaki ne don a karantar da waɗanda suke yan bana bakwai akan harkar da'awa an gani waɗanda ‘yan bana bakwai ne sun fara harkar da'awa da zama malaman islamiyya da karantarwa kada kare malaman islamiyya malam shekarunsu bai kai da tsufa malam duk sun tsufa wuya ta yi yawa malam saboda ba a tallafa wa malaman islamiyya kawai ana ganin ɗan talatin da yake an sa ɗan ɗari biyu ɗan ɗari bakwai na tam ɗan dubu ɗaya sai a ga to ai shi da wannan kaɗai zai iya rayuwa ke sa malam kafin ga malamin islamiyya ka gan shi ɗan tattirna haka jikin a sai daga sun jajjebe mana idanu sun fuffaɗa cikin abin nan ya ke cewa ne sun faɗa cikin kwarmi ba duk tsoronka da Allah sai ka ci ka sha ana buƙatar ka ci ka sha ka sa mai kyau shi yasa wata rana in mun zo karatu sai mu ce yau ba karatu malam me ba sai mu za mu je sana'a ne wallahi malam ba za mu zo mu karatun da ba sai mun samu kuɗi da za mu zo mu karatun hankalin mu kwance ehe dan ba ku ba da komai ko kuna bayarwa ne yawwa ai maganar gaskiya ne ba kuma gori yake muku ba yawwa kaji ko to jama'a ga daya jama'a an fahimta haka ne haka ne ran da aka samu dama Allah ya ji kamalin Muhammad Awal Aldani shi ya koyar da mu wannan akwai ran da muka zo muna karatu littafin ahkamul jana'i na Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yazo yana mana karatu bayan an kammala karatu cikin ustazu ya rubuta wasiƙa da Allah malam a taimake ni da addu'a akwai wata yarinya ce ina son ta to iyayenta kuma sun ce sai ta gama karatu sannan za a yi mata aure yana gama karanta yayi dariya ce kai ustaz da shika nemi kuɗi to wallahi ƙarya ne baka da kuɗi ne tashi ka nemi kuɗi ustazai ku tashi ku nemi kuɗi da gaske ku yi sana'a addini baya baya yiwuwa sai da sana'a jama'a ku san wannan na rantse da Allah in baka da sana'a zaka jigatu shi yasa zaka yi ƙarya zaka yi bokanci zaka yi zaka yi zaka yi wa mutane wayo da ha'inci da cin amana zaka yi tsafi ka haukatar da wani a ci mutuncin wani a koruwanci a gidanta duk saboda baka da sana'a ne wallahi malam dole kai bokanci saboda kana da ilimin abin dole ka fara ha'inci iri iri saboda kai karatu ga tsabar technology da ilimi da wayo amma a iska ba ko sisi malam ba capacity malam to ai ban capacity shine malam ya zama akwai sana'an nan kuma ka iya rike kanka da iyalanka to wannan shine shine kana da capacity malam amma karatu ba sana'a uh zaka sha wuya Allah ka gare mu ce to wannan ana nuna maka ne kai ustazu da kake kokarin ka zama malamin islamiyya da kake kokari a'a ya zama akwai dan wani abin da ke shigowa ana yin sana'a an ya'tamidu ala anfusihim awwalan ya zama mutum ya fara dogaro da kansa a farko wala ya'ishu alatan ala ahadin kada su rayu a matsayin talakawa a matsayin mabukata ga wajen wasu su zame wa al'umma nauyi ce kun gani wani malamin da an gan shi a tun karo Allah sai a canza hanya me yasa sai ya roƙa wallahi wannan sai ya roƙo to ba shi yadda zai yi malam wasu da yawa kuma sun roƙon nan wallahi ba a sauran su ke roƙon nan ba su ma ba ta jin daɗin abin amma ya za su yi za su a mutu ne ko kuwa ita kuma al'umma gaba ɗayan ta zama abin ta zama kai kawaici kai kawaici dai kaga duk dai ba a gane ba Allah ya faɗa asiri to kun ji hatta la yakuna li ahadin alaihim minna ce in baki ya ci ban ji ba sai ido ya ji kunya eh dan tabbas Imam Ahmad ibn Hanbal a zamanin sa bayan ya gama shan wahala a halin sarakuna iri daban-daban ya sha dauri a daure shi wata shida a daure shi shekara daya a yi mishi wannan a zane shi a doke shi duk wannan wulakancin an yi Ahmad ibn Hanbal ƙarshe sai aka sami al-mutawakkil Ja'far al-mutawakkil billah a cikin khalifofin daula ta ainihin wato Abbasiyya sai yana kaunar Imam Ahmad saboda yake karanta da sunna yana yawan aiko mishi da kuɗi gida ya gaje shi gidan gwamnati da sauran shi yace ni me yasa ne waɗannan mutanen suke son su fitina addini na ne mali wa duniyahum ina ni ina duniyar su su riƙe harkar su ta mulki ni riƙe harkar ta malanta yace wallahi ina na da na sanin ma zama a garin Bagdada ina ma ina can wani ƙauye ne wanda ba wanda ya sani ni ban san kowa ba to ɗayan shi aka kawo kuɗi an kawo mai kuɗi yake ansa bayan sun fita waje wanda aka aiko shugaban ƙasa ya aiko shi sai ce shi wallahi ba zai iya koma da kuɗin ne ya ce ba shugaban ƙasa ba karɓa ba to kai dan Imam Ahmad Salih ga wannan kuɗin rike ya yi shuru ce to na koma ba faɗa ne yanzu ya za a yi kawai ya yi sai sai ya koma ci yana zuwa da ya ci kalle shi ci mishi me yasa daga ka daɗe da ibul kalbi a bakin kofa yace a na raka shi ne ka ansa kuɗin nan ko da aka baka yace na ansa baba ce dan me zaka ansa kuɗin su yace to kai baba imanin ka daban imanin mu daban kuma kai mutum ne wanda a zamanin babu irin ka ya za a yi mu amirul mu'minin ya aiko da dukiya ce a bamu kuma kai ka hana kashi mu mayar bayan muna da buƙatar dukiyar nan mu za mu ansa mu ci tsakanin Allah muna da buƙatar ta kai dai baka buƙata shikenan sai Abdullahi shi ma ya shigo aka ce to kai ma fa sai ce to baba ni ma dai ina tare sa ne gaskiya kuɗin nan muna da buƙatar ta talauci a gidan nan gashi nan dai ana ta fama da shi dole mu an samu dan abin da zamu dan rayu zamu dan rayu da shi mana to shine sai ya ga musu ta magana yace ba wani abu yasa nake hana ku amsan dukiyoyin waɗannan mutanen masu harkar siyasa da sauransu ba yace inna amwala salatin ta'tika bil yamin wa taqbud bil ukhra ala lisanika qabda wa qabatik yace ba wani abu bane ita dukiyar masu mulki za ta zo maka da hannun dama sai a karɓe ta da hannun hagu ta hannun hagu amma ta ne za a karɓe ta ala lisanika a harshenka ba dama ka faɗi gaskiya qabla raqabatik in kuma kace za ka tona asiri za ka wata magana sai a kashe ka saboda ai ka ci da baka ce wani sai a ce ku bashi matsiya ce talauci yake damun sa ko amma tunda ka ci dole ka bi in baka ba sai ka ji a ƙarshe sana cewa wallahi tallahi mu za mu tona wasu malaman asiri billahi la ilaha illa huwa ai mu muna da record sai ku ji ku ta record din insha Allah ba za ku samu akan mu ba eh a kwarai shine ko abin da ke nuna maka Allah ya samu dace to yanzu mu ɗauki wancan daban ne ko hadithatu shaqqi sadr kamar lokaci yayi to jama'a ya hakuri karatun yau bamu ja da yawa ba amma la Allah dai ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha Allah madaukakin sarki ya sa albarka abin da muka faɗa abin da ya karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mini da ku baki daya bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka taimaki yan umma da ke Gaza Allah wanda ya wutar da su Allah ka yi wutar da shi Allah waɗanda suke karkashe su Allah ka rugurguza su ya Allah ka ɗebe albarka a cikin duk abin da suke da shi ya Allah in suna takama da ƙarfi ne Allah ka yi waje-waje da su ya Allah in suna takama ne da makamai Allah ka sa makamai zamto makamai ne a kansu ya Allah muna roƙonka haɗa kan musulmi a ko'ina a duniya ka tsare su ka kare mu ka ba mu kariya ya Allah shugabanninmu na musulmi waɗanda suka samu rauni su kasa taimaka wa uwanmu ya Allah ka zabar da himmansu ya Allah Allah ka motsar da wannan kishin da ke cikin zukatansu wajen kokarin baiwa ƴan uwansu kariya da abin da suke da shi na dukiya da makamai da dukkanin abin da ya wadaci wannan Allah muna roƙonka la ta zama alkhairin duniya da lahira ya Allah Allah muna neman tsarin ka daga talauci da kafirci da azaban kabari